أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا بيوغا وتنهدو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغا مكة زوا مدينة شكرا تدبو إيدي تريهو دا أربعين وان دي دي دي دا ترى غا وتن شابيو ميلادية هيهراء النبي عيسى دم مريم عليهم السلام شكرا تدبو بيو دا قوما شاتكوس منا تكن تفسير القرآن ميجرما a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 23 duk da yake ayoyin guda biyu na ƙarshe mun yi musu bayani ne a takaice don haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya karbi rayukan mu muna akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya الله سبحانه وتعالى يتي ويوم نحشرهم جميعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاء الذين كنتم تدعون نعم أساتين da ya gabata mun yi bayani takaitacce akan khutba da kuma abin da shahi tarjama ta alqur'ani saboda addinin musulunci mun ce addini ne duniya ina son in dan ja hankalin mu kadan kan cewa ba dole bane limamin da bai da ikon fassara khutba sai ya fassara khutba sannan ba abu bane wanda za a rigima akan shi a ce dole tilas sai an yi saboda ana bukata a karantar da mutane in sun yarda sannan a yi sannan ba duk liman ne yake da ilimin da zai canza hutuba ba daga wani sati zuwa wani sati balle zan can fassara ta to da haka irin waɗannan abubuwa muna son mutane su fahimce mu da kyau ba mun kawo magana bane saboda muna son mutane a tunguma a tai zuwa rigima abinda muke fata mutane su fahimci addini da kyau kakka aibanta wanda yake yin abu wanda shari'a ta yarda da shi in kai ba kai ko baka iya ba to ka bari tana yiwa Allah zai kawo wanda zai iya ba abu na biyu kan tarjama ta alkur'ani malamai sun yi bayanin cewa ba a tarjama alkur'ani bil harfi sai dai a yi bil ma'ana abinda ake ce ma a tarjama alharfiya shine irin yadda magana ta zo harafi harafi a bita yanzu kaga misali nan da Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban babu wanda an mafi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban amma da zamu fassara shi da Hausa mu ce man azlamu wani na an mafi zalunci ba a korewa to kenan abinda suke cema translation word by word an gane ko ko kuma translation by meaning wato traduction mot par mot ko ko traduction par signification bai halatta ba a fassara alqur'ani mot par mot saboda wani lokaci ma'ana za ta iya canzawa yanzu kun ga cikin yaren Hausa in an ka ce ja'a Muhammad sai mu ce Muhammadu ya zo kaga ba mu ce ya zo Muhammadu ba an gane ko to irin wannan sai a kalli yadda ma'anar za ta zuwa ko da an kaddama kalima ko an akhara ta wannan ba matsala bane shi yasa malamai suka yi bayanin wannan dan saboda kan wani ya zo abu ne mai muhimmanci abin da ya shafi tarjama sai kan zancen balaga da muka yi zance kan at-tashbihul maqlub na kawo misallai a gurguje shawarar da ke so in ba dalibin ilmi akwai littafi na balaga wanda ake kira al-balaghatul wadiha na Ali al-Jari wanda in mutun ya koyon balaga ya kamata ya koma cikin sa ya yi ƙoƙari shi ne littafi na farko dai mai sauƙi wanda zai karatun balaga don ya san yadda alkur'ani yake gabatar da zancen shi aliyu jarim da mustapha amin aliyu jarim ɗan jarida ne na ƙasar misra wanda har kaso ya yi saboda suna ganin abin nan ya saba musu to cikin wannan babin zaka zo ka iske akwai inda ya bayanin tashbihi ya yi bayanin sa sosai ya kawo at-tashbih al-mursal al-mursal shine wanda an ka kawo harfu abin tashbihi kamar yanzu inda ce Muhammad kal asad wannan kafin kin ta nuna mursal ne amma in ni cire kafin kin nan kuma ni kawo wajhu shabhi to ana kiran shi at-tashbihu al-muakkad kama in ce muhammadun asadun fil ma'araka kaga muhammad kama tamkar zaki yake amma ban kawo kafin kin ba to sannan ya kawo at-tashbihul mujmal in ce muhammadun kal asadi ban kawo ta ina sun kai kamanceceniya ba domin akwai inda sun ka hadu akwai inda sun ka rarraba fi shaja'a masalan akwai al-mufassal shine an kawo wajhu shabahi muhammadun asadun fil ma'araka kidan muhammadu wa ko fi shaja'ati a wajen jarumta na san wani zai fahimci wannan sai al-baligh tashbihul baligh shine wanda za a cire adatu shabahi da wajen shari'a ce Muhammadun asadun kaga mu aslin shi Muhammadun kal asad fi shaja'ati to yana da kyau mutum ya fahimci irin wannan saboda tashbihi yana da abubuwa da dama da zimni da maqlub da muka kawo wanda anta kal bahri ko al bahru ka anta kaga anta kal bahri kai tamkar wato teku kake kaga nan an yi shi daidai amma an ce al bahru ka anta wato teku kamar ka take an jujjuya shi a cikin alkur'ani ya zo a cikin suratul nur Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka mishkatin fiha miswa kaga misalin hasken ubangiji ka mishkatin kamar abin nan taga ce ko mu ce abin nan fiha miswa kaga go hasken Allah ai ya fi karfin hasken taga to wannan maqlubi ne kamar da suke kiransa wanda Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala yayi risala akan wannan aya dan saboda bayani dan haka dai dole ɗalibi ilimi ya kokari ya karanci balaga ilimi ne mai kyau akwai littattafai da dama imam zamakhshari ya yi tafsirin qur'ani al-kashaf akan balaga da imam al-jordani malaman ahli sunna suke cewa akwai mu'taziliyani masu akida ta mu'tazila guda biyu waɗanda sun kai mai ilimin addinin musulunci hidima ko larabci shine imam zamakhshari da imam al-jordani abdul qahir al-jordani imam zamakhshari shine mai tafsiri na al-kashaf an gane ko wannan tafsirin har yanzu an malaman ahli sunna ne yanzu wajen balaga suna amfani da shi shi yasa mu a ahli sunna zamu yi amfani da wato balagar sa amma kuma wajen aqida sa zamu mai masa da aqidar sa an gane ko tafsirin sa yana da kyau shi ko Abdul Qahir al-Jarjani yana da asrarul balaga yana da kuma dalailul i'jaz dan haka wadannan littattafan suna da muhimmanci dalibin ilimi ya neme su saboda ya karanta akwai Abdul Aziz al-Atiq na kasar Suriya yana da littattafai cikin ilimin balaga akwai badawi tsabana wanda asalinsa babban malami ne na balaga ya zama na libya saudiya ta ɗauke shi ta karɓe shi ta riɓanya masa albashi har sau shida don saboda ya koma saudiya kafin ya mutu ya rubuta littafi mu'jamul balagatil arabiyya akwai babban malamin balaga nan a ƙasar afirka wanda ya zama nan jami'a ta sayi sannan daga baya koma jami'a ta sokoto ta usman dan fodiyo ana kiransa abdul baqi agaka ya rubuta doktora a cikin wato albalagh alqur'aniyya ya dauki littattafan Abdullahi Gondu ya jujjuya su ya tacike ya fitar da wato abubuwa da suke da masu amfani duk wanda ya samu wani littafin zai ga abin nan wannan malamin yayi kokari sosai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya gafarta mishi to wannan dai a takaice na dan kusanto mu da wasu abubuwa ne Imam Zamakhshari duk da yake na jiji da kansa ana kiransa jarullah saboda ya zama a garin Makka kenan kamar makwabcin ɗakin Allah ne yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadin la amruka ma fiha mithlu kashafi in kunta tabghi alhuda faldam qira'atahu faljahlu kadda'in wal kashafu kashafi yace inna tafasira fi dunya bila adadin lalle tafsire a duniya ba su da iyaka amma la amruka na rantsi da ubangijin da ya halitta rayuwarka ko ko la amruka na rantsi da rayuwarka wannan kuskure ne Allah yake da izinin ya rantsuwa da abin da ya halitta in mun doki babu hasku in wato in mun doki babu hasku yace ma fiha mithlu kashafi ba a samun irin littafi na kaga wannan ya nuna ji da kansa ko yace in kunta tabghil huda falzam qira'atahu in kana son shiriya to wato lizimci karatun wannan littafi faljahlu kadda'in shi jahilci kamar cuta ne rashin lafiya ne wal kashafu shi ko tafsiri al kashaf kashafi kamar mai bada lafiya kamar mai warkarwa to yayi wani istinbati a cikin suratul rum ya ce dukkan ilimin kafirai jahilci ne me dalilinka ya ce Allah ya ce wa'adallah la yukhlifu Allah wa'adahu walakinna aksara nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran min alhayati dunya yace Allah ya ce walakinna aksara nasi la ya'lamun ba su da sani ba ya ce ya kore musu sani ba sai ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya sun san zahirin rayuwar duniya ce kaga ashe jahilci ya tabbatar musu sannan ya tabbatar musu da ilimin duniya don ya nuna maka ilimin duniya ba komi bane kaga gonga isbati ai ai to dan haka dai a takeice daliban ilimi su koma cikin waɗannan littattafai da at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur malamin kasar tunus wanda bai jima da rasuwa ba ɗaya daga cikin malaman da suka karantar da mu ustaz dr mas'ud jabran na kasar libya ya ce sun kai masa ziyara sun iske shi ma har gona yana aiki wani lokaci ya rubuta tafsiri na balaga wanda duk wanda ke so ya san balaga ta alqur'ani a wannan zamanin ya nemi wannan littafin Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu to Allah subhanahu wata'ala ce wa yawma nahshuruhum jami'a malaman tafsiri wasu sun kaddara uzkur kenan uzkur yawma nahshuruhum jami'an wadansu malaman tafsiri sun ka kaddara kana ma kana yawma nahshuruhum jami'a saboda a nuna abin yana da girma ibn ashur ya kawo wasu takdirat wanda muna ganin suna da nisa wancan satin mun yi bayani kan su ba sai mun dawo ba wa yawma nahshuruhum jami'a ranar da zamu taro su gaba daya thumma naqulu lil ladina ashraku sannan zamu ce ga waɗanda suka yi shirka wannan ita ce qira'a ta jamhur amma imamu yaqub ya karanta wa yawma yahshuruhum da ya'un jami'an thumma yaqulu sai ya zamanto kenan na an ce iftara ala allahi ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا تو الله كنن ويوم يحشرهم رانا زي تاروسو تو أما أنت ويوم نحشرهم أني انتقالي دقى أسلوبي نا واتو أبن وان يكي ضمير الغائب نيكوكما واتو أسلوب الغياب أنت وكو الحضور أن قال يكو أني مغانا كيكي لوكا تندا نحشرهم زامو تاروسو جميعا قبائي ثم نقول للذين أشركوا سننزام تشيغ وطن دسوك يشركا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون إنا واتو أبا بمبو تكو وطن دكونك كسن تشيغ كنا ريا واتي وذاسي بكتي تورانا تاشا القيامة أتكين وانا آية أخوي أبو بوا دداما دالي بإلي مكماتي هنكالتا نفركو الله تزاء تاروسو غباء ايا سننا أتي للذين أشركوا غوطن دسوك يشركا أين شركاؤكم تو كاغا waɗansu malaman tafsiri sun ɗauki cewa lokacin farko allolin nasu suna nan amma ba su gansu ba saboda suna cikin rikici shi yasa aka tambaye su suna ina waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a daga farko ba a kawo su ba an gane ko to daga baya ne aka kawo su tunda an ce aina suraka ukumul ladina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki kaga da sun gansu da ba su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki sai aka ce suna cikin tsoro wajen wadansu malamai wadansu malamai suka ce a'a ba a kawo su ba wannan lokaci kenan daga baya za a kawo su mun fahimci wannan da kyau abu na biyu thumma naqulu zamu ce da su wasu ayoyi sun nuna na tashin alkiyama Allah ce wala yukallimuhum Allah yawmal qiyama wala yuzakkihim wa lahum azabun alim ko wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama a cikin suratu Ali Imran wancan kuma cikin suratul Baqara ne an gane to an ce Allah ba zai musu magana ba kuma an ce thumma naqulu lil ladina ashraku kaga an ce to alqur'ani akwai matsala a'a wato inda Allah subhanahu wataala ce wato ba zai yi musu magana ba ba zai yi musu magana ba wadda akwai rahama da tausayi a cikin ta shine abin nufi ina fata an fahimce ni aina suraka ukum alladhina kuntum taz'umun ina suke waɗanda kun kasance kuna riyawa kuna hada su da Allah walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka za'amtum annahum fikum shuraka dama shi ne abinda sun kariya to sai zaman to nan ba a kawo shi ba ya kamata mu je wani wuri mu samo shi dan saboda mu kaddara shi sai Allah ce summa lam takun fitnatuhum
thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya tambaye su aina shuraka'ukum ina suke nan ma sai kayi hattara tambaya ce Allah ya musu kuma alhali waɗansu ayoyi suna nuna ba za a tambaye su ba dan Allah subhanahu wataala ce fa idan shaqqat as-sama'u fa kanat wardatan kadhihan fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ba za a tambaye shi ba to nan ko an ce aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun kaga an tambaye su alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadhibun ai wannan zurubi ne na karyatawa kuma an tambaye su ina fata an fahimce ni to nan waɗansu malamai su ce a'a ba za a tambaye su ba a wani wuri a wani wurin kuma za a tambaye su ko kuma ba za a yi musu tambaya ba ta neman sani Allah wato alimun bi kulli shay zai musu tambaya amma akan ya san abin da tambaye su akan shi kina akwai su'al na isti'lam akwai su'alut tawbih tambaya ta neman sani ko ko tambaya dan kaskantar da wanda an kai ma sani ko ko ma'anoni waɗanda sun kai guda nawa waɗanda malaman balaga da malaman usulul fiqi da malaman tafsiri suka yi bayani tambaya tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban wanda sai ka koma cikin littattafai zaka ga wannan bayani to dan haka dai kakkace dan an ce aini suraka ukum alladhina kuntum tas'umun an samu matsala thumma lam takun fitnatuhum muna da qira'o'i a cikin wannan aya kusan qira'a guda uku wato caccanzawa tun da kirawo'in guda goma ne mutawatir ba ana caccanzawa su na farko imam nafi' da imam abu amr ibn al-ala da imam abu ja'far da imam khalaf da imam shu'ba waɗannan sun karanta thumma lam takun fitnatahum an gane ko illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin wato ta'un suna mata fatha thumma lam takun fitnatahum to anan kenan kana za ta koma mi za ta koma a matsayinta na naqisa domin tana buƙatar mubtada da khabar kana Allahu ghafurar rahima kaga Allahu innan shine ismu kana ghafuran shine khabaru kana to da anka ce fitnatahum kaga na biyu yazo ina na dai kaga to a qira'a ta waɗannan thumma lam takun fitnatahum illa an qalu an gane ko to shi wannan illa an kalu shine ismu ha za a dauke shi gaba ɗaya da an da kalu in sai ya koma masdar munsabik sai a ce summa wato lam takun wato maqulatuhum wato summa lam takun fitnatuhum illa an qalu ay maqulatuhum abinda za su faɗa sai zamanto takun in shine zai iya zamantowa masdar kin nashi amma in mun ka dauki qira'a ta biyu za mu ganin cewa ibnu kasir da ibnu amir da imamu hafs sun karanta sun malam takun fitnatuhum yanzu alqur'ani da yake rike a hannunku za ku ga an yi mata undamma to wannan malamai tafsiri sai suka ce kana ta koma tamma tunda an samu ismi na farko wa kana allahu ya samu damma to shikenan illa an qalu shi wannan babu wata matsala ba wato kana tana iya zamantowa tamma anan in mun ga dama kuma muna iya daukar ta naqisa sai zamanto shi illa an qalu wato shine an matsayin summa wato lam takun fitnatuhum illa qawluhum domin qawla shine zai iya zamantowa wato ismu na kana riwaya ta uku ko kuma fuska ta uku imamu hamza da al-imamu al-kisai da imamu yaqub sun karanta summa lam yakun fitnatuhum to shi nan yakun fitnatuhum yakun fitna shine ismu kana illa an qalu shine mi shine wato fitnatu ثم لم تكن fitnatahum shine wato khabaru kana illa an qalu shine ismu kana to amma nan yazo da ya'un lam yakun bai zan lam takun ba ko ba haka ba to yaya zamu yi da shi ta'un ta zo bayan fitna sai wadansu suka ce a'a saboda shi fitna shine akhbar an kalla mishi shi an kace summa lam yakun ko ko an kalli kalima lafazi ce kenan lafzuhum an ka kalla shi an ka maida zuwa ga ma'ana ko ko ka kaddara shi wannan qauluhum wato thumma lam yakun fitnatuhum kenan qauluhum za a kaddara masdarkin ya bada ma'ana ta wancan abin da ake bukata almuhimmu dai a gurguje shi dai kana yana bukatar ism da khabar in ta zamanto wato naqisa to fitnatuhum in ya zamanto shi adda nasba illa an qalu raf'a zai dauka in ya zamanto fitnatuhum ya dauki dhamma in ta zamanto naqisa illa an qalu sai shi dauki nasba in an juyar da shi in kuma tamma ce to an huta fitnatuhum lam tujad lahum fitna illa an qalu sai zamanto istithna'i malaman tafsiri sun yi sabani kan abin da ake nufi da fitna anan wadan suka dauki fitna kala biyu ce magana tana iya zamantowa fitna aiki yana iya zamantowa fitina halin da dan adam suke ciki sai waɗansu malamai suka ɗauki cewa nan abin da ake nufi da fitna shine halin da suke ciki sai ya zamanto illa an qalu hali daban magana daban istisna'i ne ke munqati qama alqawm illa himaran kaga himaran bai daga cikin alqawm don bai daga cikin mutane munqati kenan to tunda halin da suke ciki hali ne illa an qalu sai ya zamanto alqawlu yakhtalifu anil hali sai ya zamanto istisna munqati waɗansu malamai sun ka fassara fitna nan anan shine jawa wato lam yakun jawabu fitnatihim illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki waɗansu malamai suka ɗauki a'a ma'azira za a fassara ta dan in ka duba nan ma cikin jalali da ganin ma'azira ya kawo thumma lam takun fitnatuhum ay thumma lam takun ma'ziratuhum wato uzurin da za su bayar bai kasance ba illa an qalu face sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin muna da kira'o'i a nan har yanzu wato imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta wallahi rabbana ma kunna mushriki qur'anin da aga hannunku in kunka duba muna da wallahi rabbina ma kunna mushriki to in mun dauki kira'a ta su hamza da, da imamu kisa'i da khalaf wallahi sun yi rantsuwa da Allah rabbana an yi hasku harfin nida ya rabbana ma kunna mushriki ba ya ubangiji mu ba mu kasance mushrikai ba amma in muka ɗauki ƙira'a ta jamhur wallahi rabbina sai zamanto ismul jalala an yi masa wato jarra saboda wawul qasami ta shige shi rabbina yana iya zamantowa badali tunda Allahu shine rabbu kenan badali ne ko kuma ya zamanto asfu bayani ne ko kuna'at sun ka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse da Allah ba mu kasance mushrikai ba wannan magana wanda za su faɗe ta kafin a kawo abubuwan da wato za su kafin a kawo allolin su ne dalili kuma abinda muke gani shi yasa muka zaɓi wannan ko ko kafin su gansu Allah subhanahu wataala zai kawo su wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallu sabil kaga wannan ya nuna yanzu Allah ya halarto da su ko ko sun gansu to lokacin nan wa idara alladhina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana haula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunika kaga yanzu sun gansu in ba ba a kawo su ba koko suna nan dai sun gane su fa alqaw ilaihimul qawla innakum lakadibuna kaga ma kunna mushrikina inda sun gansu ba su ce ma kunna mushrikina to sai lokacin da sun fa alqaw ilaihimul qawla innakum lakadibun kaga wannan lokacin nan ya nuna cewa bayan sun ce wallahi rabbina ma kunna mushriki to shi yasa muke kira ga mutane su yi hatta duk lokacin da ka saba da rantsuwa da Allah da ƙarya akwai wuya ka bari ƙarya tana da matsala ba a iya lullube ta ko abin nan sai an yi ƙarya da ka ce mutum zo zan baka baka bashi ba gobe za zaka yi ƙarya shi yasa ƴan siyasa da mutane suke ma mutane alƙawurla kullum sai sun canza magana suna ta ƙarya har an kai inda ba sai da za su yi to kare kansu ba kawai ka tuba ka dena ko ka fito ka faɗi cewa ƙarya kake yi shikenan kai maganin ƙarya ko kar ka fara Allah ya gane da mu shi yasa Allah ce yawma yab'athumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun shikenan har Allah sai sun yi mai ƙarya gaban shi bayan sun ce ba kunna mushriki fa yahlifuna lahu to sai kuma a kawo su a antum adlaltum ibadi haula'i ahum dhulul sabil kaga sun shiga cikin matsala bayan wannan sai su gansu wa idza ra'a alladhina ashraku shurka'ahum qalu rabbana haula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhim alqawla innakum lakadibun Allah shi mun sani sai Allah ya ce unzur kayfa kadhabu ala anfusihim انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
الله سبحانه وتعالى انظر ككلا an gane ko nan unzur ana nufin ka kalla to abinda za a kallon nan kaifa kadhabu ala anfusihim yadda suka yi ƙarya akan kawunan su wannan ba ana nufin ya kalla ba saboda abin ya faru a'a ana nufin wato zai kalla ne ranar tashin alkiyama ko ya kalli halinsu saboda mi saboda abin da Allah ya bada labari tabbas sai ya kasance kenan yanzu ka kalla da zuciyarka an gane ko ranar tashin alkiyama kuma za ka kalla da idonka don kiyama ba ta tsayu ba tunda an zo ranar tashin alkiyama ne za su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki unzur ka kalla da zuciyarka a yanzu kafin lokacin da abin zai zo ka ganshi wato garin da garin kaifa kadhabu ala anfusihim yadda suka yi ƙarya akan kawunan su dama mugun aiki shine matsalar sa mu wato mummuna aiki zaka ga mutum bai son ya sada shi aikata wannan aikin kullun zai nemi waɗansu sojojin haya ya tura cikin halaka ko sun halaka su ne sannan bayan mutum ya tura ka ga mummuna aiki bayan an kama ka waye saka kacewa ne in dai babu shaidu sai ce mi sai ce ba shi yace ba shi yasa duniya da lahira haka ne ake yi shaitan sai ce a'a wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li to dan me da haka yana da kyau mutun ya fahimci irin waɗannan matsaloli duk wanda ya aika aika ka zuwa ga aikin sharri na farko boye kan sheki na biyu bai sa wannan shi na uku kuma in abin nan ya faru daga baya da waye ce shi bai da hannu ciki to kaga ai daga nan ya kamata ka gane saba ma Allah akwai musiba wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wato ya bata gare su ko ya bace musu ma kanu yaftarun abinda sun ka kasance suna kirkirawa wato allolinsu da sun kasance suna kirkira ma Allah subhanahu wata'ala nan wato allolinsu da suka kasance suna kirkira cewa za su cece su gaban Allah to shikenan sun yi iftira'in ƙarya wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa sun kace za su cece su gaban Allah subhanahu wata'ala to dalla anhum za su bata gare su waɗansu malaman tafsiri sun nuna nan dalla anhum su ababen da suke bauta ma ba za su gansu ba kenan kuma an sake jaye su kaga sun shiga cikin matsala ko ba haka ba ko kuma dalla anhum yanzu ya tabbata gare su allolin su sun karyata su tunda sun ce wato fa alqaw ilaihim alqawla innakum lakadibuna ko ba haka ba to tunda sun karyatar da su kenan abin nan da suke nema dalla anhum ma kanu yaftaru sai ya zamanto ko allolin nasu aka jaye sai ya zamanto kenan kuma taimakon nasu ya bata ko ku a'a suna ganin su amma yanzu taimakon nasu ba zai zo ba kenan abin da suka yi tunani ya ɓaci ya lalace gare su malaman tafsiri sun yi fassarori guda biyu kenan ko ya zamanto suna tsaye babu amfani su ko ko an jaye su kamar yadda cikin wutar jahannama kuma za su sake yin irin wannan an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya bada labari wato alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun alladina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fa sawfa ya'lamun idil aghlalu fi anaqihim was salasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikuna min dunillahi qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a ranar tashar kiyama za a tambaye su an zo cikin wuta an gane ni aina ma kuntum tushrikun min dunillah ina suke qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay min qablu shay'a kenan ba sa ganin su an gane ko saboda suna cikin dime cewa duk da yake ko abubuwan suna cikin wutar jahannama dan Allah ce innakum wa ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun amma saboda tsananin azaba sai su ce musu bauta ba komai ba ko ko suna ganin su amma tunda yanzu ga Allah ga shi wanda ake bauta ba an haɗu cikin wutar jahannama kaga sai ce lam nakun nadu abinda mun ka kasance muna kira bai da wani amfani gare mu saboda abin ya kamata ya amfane mu bai amfane mu kuma sai a ce babu shi ko ba haka nan bane sai Allah ce wa minhum man yastami'u ilayk
wa minhum man yastami'u ilayk wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi آذانهم وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
الله سبحانه وتعالى ومنهم دقتكين سسوكا سرا man yastami'u ilaika akwai wanda yake zuwa ya shurari karatunka da boye kana karatu wato amma kai baka da labari sun zo suna sauraren ka akwai riwaya daga ibnu abbas an gane ko wanda imamul wahidi ya fitar da isa yake cewa wato Abu Sufyan da Walid ibn al-Mughira shi Abu Sufyan kafin ya musulunta da Nadr dan Haris da wato Utba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Umayya dan Khalaf da Ubay dan Khalaf wato sun zo sun tambayi wato shi wannan Nadr bin Haris sai suka ce ya Aba Qutaila ya kai Aba Qutaila ana kiran shi Aba Qutaila Kutaila dai wanda aka kashe karama ba san ko biya dalili ba suka tambaye shi shi Nadir dan Haris ma yaqulu Muhammad wa menene Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa qala yace wallazi ja'alaha baitahu ban san abin da yake faɗa ba ma adri wallazi ja'alaha baitahu ma adri ma yaqulu na rantse da wanda ya mayar da Ka'aba ta zaman to ɗakin sa shine ja'alaha baitahu tunda su abin da suke tinkaho da shi shine wato abin nan ɗakin Ka'aba ma adri ma yaqulu ban san abin da yake cewa ba illa anni ra'aituhu yuharriku shafatayhi sai dai naga yana motsar da wato labbansa ko ba haka ba ya takallamu yana magana wama yaqulu illa asatirul awwalin babu abin da yake faɗa sai tatsiniyoyi na mutanen farko mithla ma kuntu uhaddithukum min alqurun almadiya kamar yadda ni kasance ina ba ku labarin abin da wato al'ummomin da suka gabata kenan tatsuniya ce wa kana nadru كثير الحديث عن القرون الأول شي نظر يا كسن شيء ما يوم بعد لابارن الأم من دسوك قباتا الأول بقى الأول ننصبر جمعيني القرون وكان يحدث قريشا يا كسن شيء ينابا قريشا ولاباري فيستملحون حديثه suna jin daɗin zancen shi yastamlihuna daga almilhu ne shine abu mai abin nan mai wato mai gishiri ko to istamlaha ya ji kamshi da daɗin wannan magana kamar yadda ake sawa gishiri a cikin miya ta yi daɗi fa anzalallahu sai Allah ya sabkar to lokacin da ya faɗi wannan magana fa qala abu sufyan sai abu sufyan ya ce inni la arahu haqqan ni ina ganin kamar magana na wanda ya faɗa gaskiya ce qala abu jahal sai abu jahal ya ce kalla wannan bai yiwa to wannan ɗaya daga cikin malamai suke cewa duk da ke wannan riwaya ce wanda yake waɗansu malamai sun za'afa wannan sababin nuzul amma dai akwai hanyoyin da ake ganin ya inganta a takaicen takaitawa dai wannan magana da Abu Sufyan ya faɗa ta amfane shi don gashi ya musulunta to kaga wannan sai ya nuna muna cewa ashe minhum ga waɗansu waɗanda ake rufi man yastami'u ilaik akwai wanda zai saurare ka an gane ko zai saurari karatun karatunka shine abin da ake nufi tunda suna zuwa su saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci daga boye to anan a cikin suratu Yunus sai Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilaika anan ko an ce wa minhum man yastami'u ilaika to ga labarin yace sai aka ce man ismul mausul ce in an kalli lafazi ce ta mutum guda an gane ko to sai a mayar da lafazi zuwa gare ta zuwa ga matsayinta na mufradi amma in an kalli cewa jam'i ce ma'anarta to sai a ɗauki wa minhum man yastami'una ilayka saboda ma'anarta jam'i ce na farko kenan na biyu ismul mausul in ya zo cikin hukunci to ya shafi kowa da kowa amma in ya zo cikin kissa to akwai wanda ake nufi da shi ku fahimci wannan da kyau in ya zo cikin kissa an gane ko to akwai wanda ya shafi abin da in ya zo cikin hukunci akwai wanda ake nufi da shi amma in ya zo cikin kissa yana iya ɗaukar kowa da an ka ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum to akwai da ake nufi an gane ko amma da aka ce wa minhum man yastami'una ilayka yana da doka kowa da kowa malaman tafsiri da suka yi tawjihi da suka ce to nan an hankalta ma lafazin man can ko cikin suratul yunusa an hankalta ma ma'anarta kuma Allah ramma sai ka fahimci can yastami'una ne yastami'uni amma nan waɗansu mutane ne an faɗe su cikin kissa su ne ake nufi cikin asbabun nuzul can kuma an kalli kafirai da dama ne ake magana jinsin kafirai to shi yasa kuma sai aka fi amfani da ma'ana inda suka fi yawa don an ce wa minhum man yastami'una ilayk daga cikin su akwai waɗanda suke sauraron ka nan an kalli kafirai ne nan ko saboda an kalli cewa wani jinsi ne daga cikin ƴan kaɗan daga cikin su abu na biyu dan da an ka ce wa minhum man yastami'una ilayka afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun sai an ka ce wa minhum man yanzuru ilayka afa anta tahdi al-ummi wa law kanu la yubsirun a cikin suratul nus to me yasa yastami'una an ka kawo shi da ma'ana ta wato jam'i an ka kalli ma'ana amma wajen wa minhum man yanzuru ilayka sai an ka kawo shi an ka hankalta malafazi sai suka ce har yanzu a can saboda karam kadan abinda ake nufi da kadan da masu jin mutun da masu kallon sa wadanni wacce jama'a ta fi yawa masu ji ko ba haka ba yanzu muna muna muna tafsiri a da masallaci ban malik amma waɗansu suna gani na anan amma kuma akwai mata suna sauraron tafsiri ko ba haka ba amma kuma ai ba su ganin mu to kaga tan istima'i saboda yafi yawa sai ce wa minhum man yastami'una ilayka amma annazaru da bai kai da istima'i sai ce wa minhum man yanzuru ilayka shi yasa kowace kalima ka gani cikin alqur'ani ko yi hakuri wani lokaci muna tsawaitawa wajen balaga da qira'atin nan amma saboda mu gano hikima ta alqur'ani babu wata kalima wadda za a kawo ba tare da wata hujja ko wani dalili ba to rashin wannan sanin ilimin larabcin sai ya sa ba ka jin daɗin wato fitar da waɗansu matsaloli ko ko sun fi ƙarfin wani ko ba haka ba shi ko al'insanu aduwwun lima ya jahal wani zai ce duk shirme ne saboda waɗannan abubuwan shi ko wato balaga ta alƙur'ani da ilimin mukan larabci suna da wahala to wanda bai karance su ba kullum sai ce ba su da kaji mutum ya ce ilimi kaza bai da amfani to ka bincika shin ya karanta ilimin in ya karanta shi ya san shi ciki da waje to tana yiwa ya gano gaskiya in kuma bai sani ba to dama duk abin da mutum bai sani ba bai da amfani Allah shiga da mu wa minhum man yastami'u ilayk daga cikin su akwai wanda zai saurare ka wa ja'alna ala qulubihim akinna mun sanya ala qulubihim akan zukatan su akinnatan jam'i ne na kinan aghsiya su ne rufi kenan Allah ya sanya rufi rufi akan zukatan su abin nan Abdullahi Gondu rahimahullahu ta'ala yake cewa waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra Allah ya fara da zukata bai fara da kunnuwa ba anan yace domin mi domin alqalbu manatul fa'ida wato ita zuciya kan ne wurin fa'ida take domin zuciya ce ke iya karbuwa in ta gyaru dukan jiki ya gyaru kuma daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka fara da ita sannan kuma ya dauko magana shi Abdullahi Gondu cikin Diya'ut Ta'wil fi ma'anit tanzil daga wani malami yace qala fi lubab at-ta'wil wal littafi yake cewa lubab at-ta'wil wa fi hadha dalilun ala anna Allah yuqallibu al-qulub daga wannan aya waja'alna ala qulubihim ya nuna Allah shi yake juyar da zukata don yace shi ya sanya waja'alna ala qulubihim akinna shi yasa su da kansu sun kai itirafi sun kace wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun wannan lokaci suna shu'uri da wannan abin Allah subhanahu wataala ya sanya musu wannan hadisi ya tabbata to bayan ya kawo wannan magana akwai hadisan da suka tabbatar da wannan magana akwai hadisi na Abdullahi dan Amr ibn Amr ibn al-As wanda yana cikin sahih Muslim yana cikin musnad na Imam Ahmad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa inna quluba bani adama kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman dukkan zukata yan adam suna tsakanin yatsu guda biyu daga yatsun ubangiji ka qalbin wahid kamar zuciya daya babu abin da ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida yusarrifuhu kayfa yasha'u Allah yana juyar da zukata irin yadda ya so ثم يقول سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب الله ما يجو يد زكاتا صرف قلوبنا على طاعتك الله كجو يد زكاتا مزواغا يمكا داعا da haka kullum ka roki Allah Allah ya juyar da zuciyarka zuwa ga da'a ba dubara ce ka fi mutane ba ba kwazo ba ba komi ba Allah ya dauki wannan ni'ima ya baka ina fata an fahimce ni wani yana da kokarin ibada wani ko yana da kokarin shashanci shirme duk abin da ke tambada nan ne yake bada kokarin sa wani ko duk abin da babu da'ar Allah take baya ciki Allah shi ba mu irin wannan ina fata an fahimce ni to fi'ili kuma na sarrafa da sarafa duka ɗaya ne amma cikin sahih muslim sarrafa ne ruba'i ne amma ko sarrafa an ka ce a tsarin luga tunda hadisi yadda yazo haka aka ruwaito shi abin nan baiti yadda yazo haka ake ruwaito shi aya da ta zo haka za a yi amma ko da luga tana ɗauka sai a ce a cikin luga ana iya cewa sarrafahu amma nan hadisi sarrafa yace Allah subhanahu wataala ce wato sarrafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahuna har yanzu akwai hadisi na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama akan da wagga magana wadda wato take nuna cewa Allah yuqallibul qulub wancan musarrif ne yazo akwai hadisi na ummu salama wanda shahar tanhushib ya ruwaito shi yana cikin sunan Tirmidhi da Musnad na Imam Ahmad shi wannan shahar da ake kira shahar ba wata ba sunan mutum ne ya tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yi kana aksaru du'a'ihi sai ta bada amsa tace mafi yawancin addu'ar da ya kasance yana yawan maimaitawa riwaya ma ta Aisha waccan ta Ummu Salama ce ita ko tana cikin musnad na Imam Ahmad take cewa da'awatun kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaksuru yad'u biha addu'o'i ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yawan addu'a da su ya muqallibal qulub ya kai wanda ke juyar da zukata kaga tan musarrif nan ko muqallib yace sabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka tan ko ala ta'atika ko ba haka ba fa qila lahu fi zalika sai aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kake yin irin wannan addu'a fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu bayna isbi'aini min asabi'illahi babu wani mutum wanda face zuciyarsa tana tsakanin wato abin nan ya tsuna ubangiji kenan kakka sa tsamanin din kana kan shirya ba za ka iya bata ba a'a wallahi kullun ka roki Allah Allah ya tabbatar da kai wauta ce dan kaga kana aikin addini in kaga wani na sabon Allah marmakon kai masa addu'a kai kuma ka roki Allah ya tabbatar da kai sai ga mutane suna cewa kaza kaza kaza kada a zo a yi mugunya kamar da suke cewa rawar ƴan mata na gaba ya koma baya a zo mutum wanda bai da'a ya dawo ya shirya kai ko ka lalace kullum mutum yayi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faman sha'a aqama faman sha'a aqama wanda Allah so ya daidaitar da shi Allah zai daidaitar da shi wa man sha'a azagha wanda su kuma ya karkatar da shi ya karkatar da shi da nan da ake cewa Allah zai karkatar da shi ko ko zai daidaitar da shi Allah yana da cikakken ilimin da ba mu da shi kenan wanda ya cancanci shirya shi ne Allah zai ba shirya wanda ko kai ka san mutumin da zaka ba abu bai cancanci shi ba zaka ba shi to ya za ka kamanta ilimin ka da na Allah wanda ya san komai ka ce a'a dole sai an dauki shirya an ba su ko ko me yasa ba a ba wani kaza ba kuma a ba wani kaza ba malaman lugu suke cewa anan faman sha'a an yi hasbul maf'ul wato faman sha'a hidayatahu an gane ko aqamahu an gane ko wa man sha'a azaga ai wa man sha'a izagatahu azagahu falamma zagu azaga Allahu qulubahum wannan hadisi na ummu salama yana cikin sunan tirmidhi kuma yana cikin musnad na imamu ahmad hadisi na aisha kuma yana cikin musnad na imamu ahmad waja'alna ala qulubihim Allah ce mun sanya akan zukatan su alqalbu ita ce zuciya tana da hali guda biyu hali na farko wannan wanda muka sani inda take bugawa ko ba haka nan bane ana neman mata magani ne a likita shi ko wancan sirrin wanda Allah ya koye yadda take gabatar da abubuwa ta yi itikadi babu wanda ya san yadda take kudurta abubuwa in ba Allah ba maganin ta kuma sai an koma cikin alqur'ani sai an koma cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu likitan da zai baka maganin girman kai babu likitan da maganin da zai baka maganin munafinci da kafirci da hasada da sabon Allah in ba wa ba sai alqur'ani sai kuma mi sai kuma sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka ko likita na bukatar wannan magani alqalbu wato zuciya kenan aslinci in ka kalli qalb yana nuna abu yana jujjuyawa shi yasa sha'irin laraba yake cewa wa ma summiya al-insanu illa li nafsihi wala al-qalbu illa annahu yataqallabu wa ma summiya al-insanu ba a sanya ma dan adam suna al-insanu ba illa li nafsihi sai dan saboda nasihi yana mantuwa walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wata riwaya illa li unsihi sai saboda ibar kewa dan adam bai iya zama ba tare da wani ba sai sun ce al insanu madaniyun bi tab'ihi inji ibn khaldun a cikin muqaddima dan adam mutun ne wanda yake na son ci gaba bai iya zama shi kadai yayi son ya zamna tare da wadansu a gina ai kaza ai kaza shi yasa ya zamna shi kadai ba zai iyawa ba bai jin dadin wannan rayuwa walal qalbu ba a sanya musan zuciya suna al qalbu ba illa annahu yataqallabu saboda yana yawan jirkita duk sai wanda biyu zuciya sai ta auro wani abu ta ce ta yarda da wannan ba ta yarda da wannan ba shi yasa tafiyar da mutane akwai wuya duk yadda kake jagora in ka dogara ga mutane in ba waɗanda adda imani ba wallahi ka aikin banza sai su ce maka eh haka ne eh bayan minti biyu an ka dawo an ka ce haka ne ce a sun barka da haka jagorancin mutane akwai wahala shi yasa mutumin da bai da imani kuma wanda bai jin tsoron Allah to bai tabbata akan abu guda walal qalbu illa annahu yataqallabu in ji sha'iri waja'alna ala qulubihim akinnatan jam'i na kinan an gane ko wato wanda aslin shi ruhin astitru mafi yawanci malaman lugha suke cewa wato da kafun da nunun da nunun in sun ka zo cikin yaren larabci suna nuna abu an rufe shi haka jimun da nunun da nunun suna nuna wannan abin an rufe shi yana da kyau mutum ya fahimci asrarul lugha amma kafin mu ta yi wannan wato bari mu ta yi zuwa ga muqamatul hariri da ya kawo waɗansu baitutuka waɗanda suke ɗauke da wato wannan kalima ta abin nan ɓoyuwa yake cewa hariri ja ashita'u wa indi min hawa'ijihi sab'un idhal qatru an hajatina habasa yace ja ashita'u lokacin sanyi ya zo hunturu kenan wa indi min hawa'ijihi ina da bukatoci sab'un guda bakwai idhal qatru lokacin da al qatru ruwa kenan in an ce alƙitru shine wato bakin karfe ko kuma abin da suke ce ma darma alƙutru shine yanki musallaf lugawi ne to nan alƙatru ruwa ake nufi an hajati na habasa ya jaye daga bukatocin mutum da in an daina san ruwa sai sanyi zai zo su ma a lokaci a wurin su haka yake amma a Libya wani lokaci ana sanyi ana ruwa da ma kaga an daina ma ruwan to zafi yana nan tafi yace to kinnun waɗannan guda bakwai bari ka ji su duk kafin ne wato cikin sanyi ga abin da ake bukata kafin guda bakwai kinnun kaga alkinnu nan shi na nufin gida wanda dalilin da ya sani kawo wannan kalma saboda a nuna maka da kafin da nunun da nunun in sun zo mi suke nunawa suna nuna an suturta abu domin gida yana suturta dan adam ko ba haka nan bane kinnun yace yana buƙatar gida wa kisun yana buƙatar wato kis shine burgamin kuɗi ko wa kanunun wadan sun fassara shi da kisun shine wato abun nan wurin da zai rinka yin fitsari ba sai ya fito ba wa kanunun kuma da wata na sanyi shi ne ake cewa kanun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo larabawa suna da watanni da suke amfani da su kafin da musulunci ba muharram safar suke aiki da shi su ba an gane ko suna da kanun suna da huzairan suna da abin nan yake cewa to wakasu ilan kuma yana buƙatar kofi na giya kasan hariri wato malami ne mai wayo ba'dal kababi yace yana buƙatar alkabab wadansu fasara shi da tsire nama wanda aka gasa wa kaffun na'imun yace yana buƙatar tafin hannu wanda yake mai taushi ko mai laushi ita ce mace kinaya ce yayi ya ce wa kisan da babban bargo yace da ya samu ɗannan guda bakwai to shikenan sanyi yayi kyau dan haka mai son sanyi yayi kyau gare shi sai ya abin nan to almuhimmu kafun da nunun da nunun suna nuna abu ya ya boyu kinnun gida li'annahu yasturu al-insan an gane ko cikin shi ne kake boye iyalinka ko ba haka nan bane sannan kinnun yana nufin maboya wa ja'ala lakum min al-jibali aknana sannan ka annahunna baydun maknun ay mastur abinda an boye shi to dan haka da kaga kafun da nunun da nunun sun zo mafi yawanci galiban suna nuna abin nan ya boyu duk da yake wani lokaci zaka iske haruffan sun zo amma an samu canji a cikin lugha amma dai mafi yawanci in ka dibi kinnun ka dibi aknanan ka dibi wato waja'alna ala qulubihim akinnatan duk dai maknun duka dai yana nufin abin da yake ya koyi an gane ko to haka jimun ita ma da jimun da nunun da nunun in sun zo suna nuna abin nan ya koyi har yanzu dai mu koma cikin muqamatul hariri tunda littafi ne yana da ke manya manyan littafan lugha ya kawo wani abu wanda yake na da ban mamaki ina kawo wani littafin saboda ɗaliban ilimi su yi kokari su samu wani littafin kuma su yi karatun saujan malamai yace lillahi man albasani farwa ma dalla ga wanda ya bani farwa farwa da fa'un shine ita ce riga wato rigar sanyi ko riga wadda take mai girma azhat min ar-ri'dati li junna ta kasance gare ni min ar-ri'da daga makarkata li gare ni junna kariya kaga jimun da nunun da nunun ko yace albasani ha waqiyan muhjati ya tufatar da ni wannan riga ya tsare muhjati rayuwata asalin almuhja shine jinin da ke gudana cikin zuciya da zuciya ta tsaya wannan jinin tsayawa zai mutum zai mutu to shi yasa ya kire jinin da ke gudana cikin zuciya muhja an ana laraba suna kiran shi rayuwa amma ba rayuwa bane jinin zuciya kenan wuqiya sharral insi wal jinna a tsare shi da sharrin al ins mutane wal jinnatu da aljannu jimun da nunun da nunun tana nuna abu ya koyi saboda aljannu sun koyi ba a ganin su yace sayuksal yawma sana'i a yau za a tufatar da shi da yabon da ni masa wa fi gadin gobe kuma sayuksa sundusal janna za a sa mishi wato za a tufatar da shi da sundus na aljanna kaga na farko junna shine kariya ko sulke an gane ko duka ana amfani da su aljinnatu shine aljannu kaga sun boyu aljunnatu aljannatu aljanna domin tana koyi wanda yake cikin ta asalin aljanna ko mun ɗauki ta duniya za ka ce akwai ciyawa akwai kaza akwai kaza wanda yake ciki ba a ganin sa to kaga wannan ya nuna cewa ashe wato aljimun da nunun da nunun suna nuna abin da ya ɓoyi wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum ya ɓoyi shaytan ai ba ganin sa innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahum al majnun shine mara hankali saboda aqluhu mastur alƙalinsa hankalinsa an rufe shi junna ya haukace an saboda hankalin nashi an rufe wannan hankalin nasa ina fatan kun fahimce ni shi yasa da ka ji wannan jimun da nunun da nunun sun zo in dai ba canzawa an ka samu ba can wani lokaci to tana rufe abin ya koyi me ake ce matayi dan da ke cikin ciki huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum saboda abin da ke cikin ciki in ba da na'ura ba babu wanda sa abin da ke cikin in ba Allah ba da haka yana da kyau ka gane sirrin wannan kuma ka gane sirrin musallasat junnatun kariya jinnatun aljannu jannatun aljanna sai ka ji mutum na karanta qul a'udhu bi rabbin nas sai ta ako anna yace qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas sai ce min aljannati wan nas kaga in yace min aljannati yace Allah ya tsare shi daga shiga cikin gidan aljanna amma in yace min aljinnati Allah ya tsare shi da sharrin aljanna dole irin waɗannan abubuwa shi yasa littafin da bai da wasali to ba kowa ga ikan tashi in ba mallami ba dan saboda in an kai ga musallas baka san alqatru ne alqitru ne alqutru ba sai ka karanta musallasatul lugawiyya ka karanta alfiya ta Imam Malik ko kuma wato littafin qutru dan haka da ƴan uwa a fahimci irin waɗannan abubuwa da kyau saboda a samu ilmin muka waɗanda su kan mutum ilmin balaga akwai ilmul bayan akwai ilmul ma'ani akwai ilmul badi ya kaso kashi uku ilimi na nahawu dole sai ka kwari ka san madaris na nahawu madrasa ta basra da madrasa ta kufa da madrasa ta bagdad don ka fahimci abin da kyau sai ka karanci sarf saboda ka fahimci yadda kalimomi asalin su yake ka karanci adab malamai sun kaskasa shi adab din guda ne amma akwai adab ma qabla al-islami adabul jahili sannan akwai adab fi man nabi sallallahu alaihi wasallam akwai adab fi dawla al-umawiyya adabul umawi akwai adabul abbasi fi dawla al-abbasiyya wadan suna daukar abbasi shine andalusi wasu kuma sun dauki andalusi daban ne sannan akwai al-adab fi asr al-hadith akwai al-adab al-muqaran ka hada da sauran wadansu abubuwa ta haka dai abubuwa ne wadanda yana da bukatar kai ɗalibin ilimi ya fahimci waɗannan ilmukan larabci da ilmun lugha akwai alqadim akwai alhadith ka fahimci sirrin lugha ya take tafiya ya ake kaza ya ake kaza wanda turawa yanzu sun yi zurfi a ciki kuma jami'o'in musulunci suna nan suna yin bincike kan ilmu asrarul lugha ka san sirrin yare ba wai magana da shi kawai ba Allah ya gane da mu wa minhum man yastami'u ilayk daga cikin su akwai wanda yake sauraren ka wa ja'alna ala qulubihim akinnatan mun sanya akan zukatan su akwai rufi kamar da sun ka tabbata a cikin suratul fussilat sun gaskatar da abinda ubangiji ya tabbata zan ya ce ya sanyar su da kansu ka ce qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi an yafqahuhu an gane ko waɗansu malamai sun abin nan an yafqahuhu sun kaddara wato la kenan Allah yafqahuhu dan kasu fahimce shi aka sanya musu wannan don ba Allah ya sanya musu rufi ba an yafqahu don su fahimci alqur'ani ko ka ce karahata an yafqahu dan ba mu son an gane su fahimce shi ko ko li'al sai ka wato fassara sai ka kaddara lamun Allah yafqahu ta hanyar da ba za su fahimce shi ba in kuma ka koma ga lura sai ka kaddara min domin ita min an yafqahu ne dan kar su fahimce shi wa fi adanihim a cikin kunnuwansu ko kunnayensu waqran akwai somaman kurumta domin in an ka ce waqran shine kurumta in an ka ce wiqran shine as-siqlu abu mai nauyi falhamilati wiqra kaga wiqra abubuwa masu nauyi waqra shi ko kurumta kaga ko wannan shi ba dole ɗalibin ilimi kai hasara kaka ce ka karanta wanda ba haka ake bukata ba ko ka fassara ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ja'alna ala qulubihim akinatan an yafqahu wa fi adanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha ko da za su ganin kowace aya la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan ba wai duk ayoyin Allah za su gane su ba domin sharadi ne wato ko da za su ganin ba za su yi imanin ba dan Allah ya san ba su da niyyar imani shi yasa kakai mamakin me yasa aka ba wani shirya ba a ba wani shirya ba a'a shi ubangiji ya san wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha kuma yana da cikakken sani to me kake so bayan wannan ko wace aya da za su ganta ba wai ko wace aya za su gani ba amma da za su gane ta ba za su yi imani da ita ba duk abin da suke cewa a kawo ba gaskiya bane dan lubi ka hatta tafsiru na min al-ardi yanbu'a duk ƙarya ne walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah Allah bai so wannan ba saboda su ba su ba su bukatar shari'a wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka hatta harful jarri ce in ta zo cikin suna wanda yake mufradi salamun hiya hatta matla'il fajr an gane ko na sai zama to harful jarri amma in ta zo bayan jumla sai ta koma wato harful ibtida'i kenan abinda zai zo baya wato daga gare ta ne zai fara hatta idza ja'uka har lokacin da suka zo maka yujadilunaka suna jayayya da kai a nan hatta kin waɗansu malamai sun ɗauki sababiyya ce saboda hatta idza ja'uka dalilin da yasa suka zo maka domin ba wai ana nufin yastami'una ilayka ba hatta idza ja'uka ba wai sun ci gaba da sauraren shi bane har suka zo masa an gane ko waɗansu malamai su ce a'a tana iya zamantowa ta hada sababiyya an gane ko sannan kuma wato da ibtida'iyya ma'ana ja'alna ala qulubihim akinnatan hatta idza ja'uka mun sanya rufi hatta idza jauka har lokacin da suka zo maka wannan rufin yana tare da su sai zaman to kuma dalilin da yasa suke jayayya da kai kenan tana iya doka ibtida tana iya doka sababiyya sabanin waɗansu da suka doki wato abu guda hatta idza jauka har lokacin da suka zo maka yujadilunaka suna yin jayayya da kai fi'li mudari'i wanda yake ya zamanto jawabi ne na idza waɗansu malaman nahu sun ce ba a faɗin wannan to ga alqur'ani ya faɗa hatta idza ja'uka yujadilunaka bai ce jadalunaka ba an gane ko Allah subhanahu wata'ala ce tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq an gane ko wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum bai ce bara aikata a'yunahum ba to qur'ani ya faɗi wannan kai dan nahawu sai ka zo ka ce muna mu bari a'a ba za mu bari ba don al-qur'ani shine afsahul kalam ka dai tuhumci iliminka da hankalinka hatta idza ja'uka har lokacin da suka zo maka yujadilunaka suna jayayya da kai asalin al-jadlu a cikin larabci waɗansu malamai suka ce daga al-ajdal ne shine at-ta'irul qawiyyu tsuntsu mai tsananin ƙarfi jayayya ko tana bukatar mutum mai tsananin karfi wanda ko ya san gaskiya yana akan ƙarya ya murje ido ya ci shi ne akan gaskiya aw min al-jadalati wadansu malamai suka ce daga jadala ne aka dauko ta al-ardu sulba ita ce ƙasa wadda take wadda take mai wato mai karfi ko wadda take mai wato abin nan kaushi wadansu malamai suka ce a'a min al-jadli shine al-fatlu shadid abinda aka tumka aka daure aka kamar yadda ake ma igiya wato tumka ta a nada ta da kyau to kaga dai duk wanda yana cewa dai wanda yake da kalmar ta samu asali daga al-quwwa shine yujadilunaka suna jayayya da kai menene suke jayayya da shi akan mi suke jayayya Allah ya faɗi abinda wato suke jayayya da shi wato su kafirai wa yujadilul ladina kafaru bil batil kaga yujadilu kana bai faɗi da biske ja da shi ba bil batil da ƙarya suke yi don me suke yi ko bai faɗi dalilin da sa suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce li yudhidu bihi al haqq dan su tunkuɗe gaskiya dan su bata gaskiya hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru waɗanda na kafirta suna cewa in hadha illa asatirul awwalin wannan ba komi bane face asatirul awwalina ta tsiniyoyi koko abubuwan da mutanen farko suka rubuta waɗanda suka gabata kalima ta asatirul awwalin waɗansu malaman lokaci suka ce ta samo asali ne daga rumiya daga isturiya ne an gane ko tunda turawan faransa mu suke cewa istuwa turawan english mu suke cewa history kaga isturiyan nan ho ana kusa ko ba haka nan bane waɗansu malamai suka ce jam'u ustur ne a lugha an gane ko ana cewa ustur ɗaya ustura ko ko a ce ustir ko ustira da ta'un ko istar ko istara sai zama to wannan ki nuna cewa laraba kamar ciro ta suka yi domin in ba dan haka ba da bai dace a ce ta jujjuya ba har suke cewa a jamiyyun fal abdihi ma shi ita in dai kalma ta zama to ba asin talarabci bane caccan zo sali irin yadda kake so tunda ba ta mu bace amma wadansu malaman lugu suka ce a ismu jam'in la mufrad lahu ismi ne na jam'i bai da guda ya asatir kamar ababil ne da shamatit duk da yake akwai sabani ababil wadansu sun ce suna da mufrad shamatit sune mutanen da huska su ta canza suka tsufa wato asalin ashmat shi ne mutumin da huskarsa ta fara kun san in mutum ya fara tsufa akwai wadansu abin nan kuraje da suke so mai babbaku babbaku tambuna sai kaga mutum ya fara farin gashi ya sa yambo to sai Allah ya ce a'a bari akwai da za a yi nuna mutane ka tsufa sai a yi maka ballo ballo ballo na naga to shi wannan ka sai da za ka yi shi to shi ne shamatsi an gane ko amma shaibatul hamd a cikin tafsirin sa da yayo nakal daga ibnu ibnu jarir tabari yace jam'u istaratin wa ustura mithlu wato ufkuhatin wa udhuka an gane wato jam'in sa kenan wato udhuka adahika shine abin bandariya ufkuha kuma ufkuha shine abin ban dariya afaki shine bananci inji malaman zauri to da haka sai zama to ustura jam'i ne na wato mufrad kin shi ustura ko istara jam'in shi kuma asaqi ko kuma ibn jarir at-tabari yace wa jaizun an yakuna al-wahid astaran kenan yana yiwa a ce wahid dai daga cikin su astaran an gane ko to ya ce dai astaran shi astaran jam'i ne mislu abyat kaga jam'i ne sai a ce abayita kaga asaqira sai zaman to jam'ul jam'i ne in ji kamar yadda Shabbus Alhamdu ce to abin da yake nufi da wahidan anan shi Ibn Jarir Tabari dan kaka ce guda yake nufi a a yana nufin asaran in an kalli asaqir ya zan mufradi gare shi kenan kamar shine jam'i babba akan sa ba shi na nufin wahid ba daya shi yasa manyan manyan malamai ba haka ne zaka zo ka fassara magana su baka ce a'a ai wane ya ce kaza ya ce kaza dole sai ka tsaya kai bincike mu ko ba a son binciken ba a son karatun ba a son neman ilimin ba a son a maida al'amari zuwa ga wanda ya ce kawai mutane sun suka ai ta hidiya ai ta son rai in an kai haka wallahi ba za mu ci nasara ba حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين أنا مكرمت آية تكرشي نعم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون Allah ce wa hum su an gane ko malaman tafsiri sun yi saɓani akan hum nan akan maganganu guda uku waɗanda kai gare su ban san ko akwai ƙari ba ko ba haka ba hum waɗansu sun fassara shi da Abu Talib ake nufi an gane sai ya zamanto wato jam'i ne uri da bihil mufrad na an ce hum su amma ana nufin abu talib kenan za a fassara shi da hum wa hum yanhauna anhu shi yana hana a kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yanauna anhu yana nisantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce a'a wa hum na ana nufin ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su yi imani da shi ba yanhauna anhu ba abu talib kadai ba suna hana a kai gare shi sun bashi kariya wayan auna anhu kuma sun ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an ce wa anzir ashirataka al-aqrabin wadansu malaman tafsiri anan a gurguje suka ce wa hum su kafirrai an gane yanhauna anhu sun wato yanhauna anhu suna hana manzon Allah wato ma'ana sun hana kawunan su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanhauna anhu sun hana kansu daga alqur'ani domin nan su anhu sun dauki alqur'ani ake rusu an gane yanhauna anhu suna hana mutane da su saurari alqur'ani ko su yi imani da alqur'ani wa yanauna anhu kuma kusur suna nisanta alqur'ani da kansu kenan kaga laifin su ya zan biyu sun ki kuma sun hana wani yayi imani kaga laifi biyu ne a shi yasa Allah subhanahu wataala ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'adabi bima kanu yufsiduna domin bi shi ya ki imani laifi ne kuma ya hana da su imani laifi ne kaga ya hada guda biyu shi yasa yanhauna anhu wa yanauna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum ba kowa suke halakawa halakawa ba ko halakarwa in ba kawunan su ba face kawunan su don mi don Allah sai ya kai musulmcin nan duk inda ba a so ko an ki ko an so lu yuzhirahu ala dini kulle shi yasa in ba baka yi imanin ba kaka kai ma shi yasa da wuya cikin aikin addini manya su zo su shiga da farko sai in sun ga abin ya mamaye mai kuɗi in ka so kace mai kawo ai aikin addini sai ce kana son dukiya sai malaman nan dukiyar mutane ta suke so daga cikin su akwai mai yawanci wani ma da ce duk malamai barayi ne wani kuma ce a wasu daga cikin su ko ba haka nan bane an gane ko mai mulki bai son ya dawo ya bi Allah sai ya ga jama'a sun yi imani ko bai yi ba yanzu aikin Allah zai ci gaba malamin da ya ki gaskiya wani lokaci shedan sai ya bar shi ya ce mai kai ne babba in baka bi ba babu wanda zai bi karshe sai jama'a sun mamaye in yana da rabo ya dawo ya imanin ya bi waɗanda suka bi tun farko in ko so girman ya ci gaba sai shi halaka Allah shi mun tsari da wannan wannan aya tana da bayani mai dama ba za mu iya samun eh, damar bayani kan ta ba sai sati mai zuwa in Allah ya ba mu rai wa in yuhlikuna illa anfusahum ba kowa suke halakarwa face kawunan su wa ma yashkuruna alhali bu su sani ba a nan duniya sai in sun zo gaban Allah Allah shi mun tsari abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh